أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a nan masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu an wanda ke shiyar polo a sakkwato birnin shehu yau maricin asabar shida ga watan ramadan shekara ta 1445 wanda ya dace da 16 ga watan maris shekara ta 2024 muna tsakiyar suratul mulk surar da take bayyana girman Allah da matsayinsa wanda ya kamata bayi su sani surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalar karatunta mai kasance yana yawan karanta ta musamman da daddare sannan kuma ya faɗi ta tana ceto ga mai karatunta ranar alkiyama tana kuma hana sa azabar kabari Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su gamu da rahmarka a cikin kabari da farfajiyar alkiyama da kuma cikin aljanna za mu tashi kan aya ta goma sha shida a amintun man fi sama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم شنكم أمن شيء كنا دلامني هنك لنكو كنشي باقوا صورم من في السماء وبنجي جنان دا السماء أن يخسف بكم الأرض ينصدق أسادكم فإذا هي تمور إنكم فادكم إسكو تناغ tana tangar wato tana tamuru tana kewaya tana rikici ta ƙaribu tana makarkata saman ƙasa kamar da Allah ya faɗi can baya muzallal ne Allah ya sauwaƙe mana shi amma abin da ƙarƙashin ƙasa ya muru mauran yadda kasan ruwa suna gudu haka abin da a ƙarƙashin ƙasa yake gudu so inda zai Allah zai kisfi wato ya yanki ƙasa ya kaɗa mutane ciki to duk wanda ya zo iyo kawai zai kama ya cikin wuta fa inna tahta al-ardi bahran wa tahta al-bahri naran ƙarƙashin ƙasa akwai teku shi yasa in mun gina za mu cin marijiya kuma in aka yi rashin sa'a masu gina rijiya suka kai ga wani labul in suka ɓace sun shiga tekun duniya kenan ba za su dawo ba har abada to bayan wannan kuma akwai wuta ƙarƙashin ruwan hikimar Allah kenan to wannan wutar sai an cin mata ake ciro wasu aje-aje na Ubangiji da ke ƙarƙashin ƙasa kamar fetur shi yasa normal ƙarhe bai iya kai can inda ake tono fetur saboda narkewa zai saboda wuta Allah ce to wai duk wannan hadarin da ke karkashin ku kun samu kwanci hankali ba ku tsoron ubangijin da a sama ya rusgar da ku cikin ƙasar nan ku faɗa kuna iyo cikin wahala amma mintum ban fi sama ya yursil alaikum hasiban ko kun aminta ubangijin da a sama ba zai aiko muku da duwatsun wuta kamar yadda ya yi ma'abrahata, ya aiko musu tsairan ababil tarmihin bi hijaratin min sijil. Ba sa ta'alamu na kaifa nadir, kuna shirin sanin ya gargaɗi na yake, in na yi gargaɗi ba abi ba, ba akwai hukuncin da ke biyowa baya. Walƙarƙar zabar lazina min ƙablihin, Allah ya ce kuma haƙiƙa waɗanda ke gabaninsu ma sun gareta, ba gare su aka fara ba, fa kaifa kana nakir, ku bincika yaya musuna ga waɗanda suka saba ya kasance mana wace irin azaba ne suka musu a wala mai rau ila tsairi shi wai ba su yi duba zuwa ga tsuntsaye ba fauqahum sama da su safatin suna masu miƙi fuka-fukai waya qabidna kuma suna haɗe su me yasa suke haka suna haka don kar su faɗo saboda lokacin da kaga suna tashi suna haka da fikafikai to kariya ne suke daga bugun iska ka siyo ƙasa lokacin da kuma iska daidai sai kaga sun yi su suna tafiya haka bisa ga wannan kwatance ne aka yi jirgin sama sai aka masa fikafikai guda biyu da haka in yana son ya juya nan sai a saki wani karfe mai nauyi a wannan bangaren na dama don kai ya wuntsile sai zannan na tafiya nan kuma na ba shi balance in aka dawo daidai sai ya tafi kamar yadda tsotsa yake tafiya in yana son juya nan kuma sai a sako wannan karfen a nan sai na yano ya shiya shi yasa zaka ga lokaci in wato jirgin sama wani sulu tsammanin kake wuntsilewa zai ba zai wuntsile ba saboda komi is calculated an tsara shi to kwaikwayo ne ga abin da Allah ya tsara ma tsuntsaye sai Allah ya ce ma yumsikuhunna illa rahman ba wanda ke riƙe da su in ba ubangiji bai rahama ba suna miƙe fikafikansu suna sassauke su amma farahmar Allah ce take ɗauke da su ta hana su faɗuwa ba ka tsuntsu ba dabararsa ba ce tafiyarsa a sama haka mu ma da muka hau jirgi ba dabarar mu bace ya sarar da Allah ya so hatsari ya faru sai duk dabarun namu su aiki sai ka ji an ce iska mai ƙarfi ya kaɗe jirgin ko kuma ka ji an ce wani abu ya fashe a cikinsa ko kuma ya yi bisan hanya har ya je ya faɗa cikin wani hatsari Allah ya kiyaye. Innahu bi kulli shay'in basir. Hakika Allah mai gani ne ga komai. Baka ba abinda kuke yi wanda ba bisa idanun Ubangiji ba. Kaga a cikin wannan akwai tsoratar da mu da mai da hankalin mu ga cewa a kullum mu rika muraqaba. Menene muraqaba? Ka rika jin Allah na ganinka. شيني النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكاغا وإن آيوي سنة نونا مانا كينا duk halittar tamu gaba ɗayanta ta wanzu ne saboda falala Allah da ramas amma da ya so zai jirkita al'amari da ya so sai ya fasa ƙasar dun mu faɗa cikinta akwai wanda taɓa ganin wurin da aka girgiza ƙasa a cikinku an taɓa yin ta a abuwa ƙauyen da nan ne mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi cika kusa da birnin Madina ina zaton bai kilomita 20 da wani abu an daɗe sosai na je haka kamar mu biyar za mu jera kuna iya sauku yi sallah a cikin inda rana ta inda ƙasa ta barki kuma ya tafi ya yi ƙasa to akwai wanda in ya ɓare gari guda zai sun tuba ciki kaga rahamar Allah ce ya zamba mu gamuwa da irin wannan amma kasashe irin Japan a kowane lokaci a shekara kana iya samun girgizar kasa ke sa baki in sun zo in sun sauka hotel akwai directors da ake basu saboda su kada su samu damuwa da yawa don girgizar kasa kusan koshi ana yi shine sai Allah ta'ala ya mana nuni da cewa farahamar sace muke cin moriya da ya zan bai halaka mu ba sannan cewar da Allah ya amintun man fi sama yana nuni zuwa ga ɗaukakar Allah wadda ta tabbata cikin zukatan bayi mumine da wanda ba mumine ba kowa a zuciyarsa yana jin Allah na sama da shi ko ka yadda ga da kwakwalwarka ko ta falsafa ta lalata ba kwakwalwar amma dai a zuciyarka ka yadda Allah na sama da kai in kana da bukata sama kake kallo sama zuciya kake dagawa shi kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce masa lokacin da ya fara samun damuwa game da sha'anin alƙibla Allah ta'ala ce qad nara taqalluba wajhika su duk wanda cikin damuwa sama yake kallo ya nuna zukatan bayi suna nuna ubangiji na ina yana cikin jiha ta ɗaukaka in ka ce baya da jiha to sai dai ba ta ɗaukaka ba ma ta ɗaukaka kan yana kan yana ta amma ta ƙasƙanci babu don ka kai da kacce Allah na ko ina kai ka jami'a kaskanci amma wanda ya ce Allah na sama to bai kawo ma Allah wannan ɗin ba to kuma yana nuna tare da yana sama da mu kuma mai cikakken iko ne a kan mu kamar yadda a wata ayar a suratul anam yake cewa qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah yana da iko ya sauko muku da azaba in ta sama in ta kasa duk inda yake so shi mai iko ne gare ku ta kowace fuska سورة النحل كتاف أمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم وما هم بمعجزين فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف إن ربكم لرؤوف رحيم سورة الإسراء أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا to duka wannan yana nuna mana cewa ubangiji mai cikakken iko ne akan mu duk da ba a cikin mu yake ba a sama da mu yake amma yana ganin mu yana kallon mu yana jin mu yana da iko akan yi mana duk abin da ya ga dama ba abin da ke boyewa gare shi hadisin bukhari mai lamba ta 4351 da hadisin muslim mai lamba ta 1064 abu sa'id al-khudri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama wai ba ku yarda da ni alhalin wanda a sama ma ya yarda da ni wa yake nufi ku za ce ai malaku ake nufi to mala'ikun wurin wa suke alladhina inda rabbika haka Allah ke cewa yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari la yaftirun wa'annan da a wurin ubangijinka su fa dare da rana tasbihi suke suna godiyar Allah ba su gajiya don kace mala'iku ake ne to su inda wasu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iraji wurin waye tafi hadisin muslim wanda suke ta kai da komo a kansa na 537 shine hadisul jari wanda muawiyah ibn al-hakam as-sulami radiyallahu anhu yazo ya kawo ƙara kansa wurin manzo Allah cewa ya mari ku yangarsa amma yana so manzon Allah ya yi mata intabiyu in tana da imani ya ɗiyauta ta sai manzon Allah ya mata tambaya guda ya ce mata aina Allah qalat fi sama qala man ana qalat anta rasulullah qala a'tiqa fa innaha mu'mina yace ɗiyauta ta ai mu'mina ce tambaya guda ina Allah yake ni ko wane ne shikenan tambaya biyu kenan kenan wannan fitrar da Allah a cikin zukatanmu ita ce haƙiƙanin gaskiya cewa Allah yana ina ya jihatul ulu zaka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Dawud Tirmidhi da Ahmad Abu Dawud ya rawaito shi lamba ta 1900 an yursila alaikum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir ko kun aminta Allah nan da at-sama ya aiko muku da duwatsun wuta kamar yana musu nuni da abin da ya taba faruwa ma'kul kamar rududdagaggen karmami kamar ita abin nan kara wanda jakai suka ci suka tattauna kuma suka tattaka ya koma rududdugagge to haka mutanen suka koma saboda bala'in wato sanadarin da ke cikin wannan duwatsu na wuta na azaba sai Allah ce wai kun aminta ku Allah ba zai muku haka ba sai ce wala kad kazzaba allazina min qabl shine a suratul hajj Allah ke cewa wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaum nuhin wa adun wa samud wa qaum ibrahima wa qaum lut wa ashabu madyana wa kuzziba musa Allah ce fa amlaytu lil kafirin sai nayi makafirai jinkiri summa akhastuhum sannan na damke su fa kaifa kana nake tafi ka bincika kaji yaya musun da nayi musu ya kasance هود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل دتكين سبا وند بكرية تمنزني با فحق عقاب سيقوبة تتسوك أكنسو وهكا أنا الله تني tsari fasali irin na tsuntsun akwai kai akwai fukafukai akwai bindi akwai kutumbu haka muke ta sakwata ko kana ba san kutumbu ba kutumbu gangar jiki ita ce kutumbu to za ka ga sun tsara kansu a haka kowa ya san aikinsa akwai masu fara hango abin da a gaba za ka iska kamar su uku ko su biyar su ma a tasirfe za ka iske ɗaya na gaba biyu na gefensa amma baya da shi sannan a cikinsu an san maza an san mata kuma kowa aikinsa daban akwai masu shaƙo labari akwai masu nunin hanya kuma in sun tashi za su yi tafiya tare in za su juya su juya tare in za su yi ƙasa yau tare in za su yi sama su yi tare shi sa Allah ta'ala ce illa umamun amsalukum su ma al'ummomi ne irin ku in ka dawo ƙasa su ma irin su tururuwa da irin su buzuzu da irin su kwaɗo kowace duniya ce mai zaman kanta kuma suna communicating da junansu ina kiwon hau kan zauren gidana zai yi magana wadda in ka kwantar da hankali ta yau ita ce irin ta gobe ita ce irin ta jiya irin ta shekaran jiya zai magana kamar su uku na gidana za su fito in su communication su yi magana am kana min al-ghaibin law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin fa makatha ghayra ba'idin fa qala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون سألتي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم sannan ne sarki Suleiman ya yanke da kai ce sanan zuru a sadaqta am kunta min al-kadhibi irin maganar sarakuna ya kai tsuntsu labarin da ka zo da shi zamu tantance inda gaske ne ko kawai kana so ka kare kanka daga yanka ne to haka hatta idza atau ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين kaga shi duniyoyi irin waɗannan suna nan Allah ya su da yawa amma sai Allah ta'ala ya ɗora mu da daraja a kansu walaƙar karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على على كثير ممن خلقنا تفضيلا sai Allah ya yi mummuna da hankali to su da suke communicating da junansu ba su da hankali suna da irin nasu amma a haka za ka yi musu dabara komi hankalin dabba ɗan adam na iya jawo ta yi mata keji ya ɗaure ta ya rika ba ta abinci kuma ta yadda za ta yi da shi amma ka taɓa jin wata halitta wadda ta yi ɗan adam keji sai dai ɗan adam ɗin ɗan uwansa ya kama shi kai cikin daji ya masa keji na yanzu ba ko kejin ba su yi haka duk ranar nan da kuka gani wanda aka ke daga haka suke su can azaba su ci abinci nan in sun samu su sha ruwa nan in sun samu su yi kashi nan sannan kuma a kwarara musu ruwa lokacin sanyi kuma a musu azaba a baska shi sannan a kara musu waya a ce su yi magana don a kawo kuɗi kun ga yanzu tun ana magana miliyan biyu can fa asali garkuwa miliyan biyu ne ana ta kuruwa miliyan biyu suke ne mun fanshi wani miliyan biyu aka zo miliyan biyar har kai miliyan ashirin aka kai yanzu shekaran jiya wasu da suka kama mutane goma sha shida inda suka ce tiriliyon arba'in suke ne tiriliyon arba'in bajet ɗin najeriya na shekara biyu suke so don su saki 'yan najeriya goma sha shida in an sake su koma kama wasu da hilux nawa ɗari ko da babura kaza haka da suka rika zano abubuwa zan rashin hankali shi yasa wasu suka ce wallahi da za a hana hanyar shigowar miyagun ƙwayoyi Najeriya to kashi takwas cikin goma na ta'addanci an magance shi saboda mai wannan magana bai fi cikin hankali bai cikin hankali akwai ɗaliban mu anan daru ummatul mu'minin da aka kama ta kafin azumin nan kuma tashin farko kamar abin arziki suka ce a kawo miliyan biyu cikin kwana shida aka aika miliyan biyu sai suka riƙe wanda ya kawo suka ce wannan na shan sigari ne fa To ranar da muka rufe karatu a Darul Umhat nasa ta dan yi bayani abin ba daɗi. Ba daɗi tace duk gungun wanda aka kama su tare dun banza ne ita kadai mace. Kuma wallahi ina jin tafi 60. Tafi 60 tabbas tafi 60. Tace amma dai basu mata gaskiya wata azaba ko wani abu ba amma maza kan ba abin da basu gani ba. Ta rinka faɗi ina abubuwan da aka yi musu. Abin babu daɗi. to kaga da Allah ya ba dan adam dama sai zai yana iya cutar da dan adam dan uwansa amma Allah bai ba wata dabba dama kan dan adam ba sai ta farauta kadai akwai dabbar da in ta same ka kurbi guda ta kai da kai da ta kama kai shikenan ita ma a haka da za a ci sa'a kana da yuka a hannunka tana sharbar ka kasa wukan nan da karfi ka tasge ta sai ka rinjaye ta ita ba ta da makami ko ka san dabbar da ka ɗauko yuka ta faɗa ko takobi ka san dabbar da ka harba bindiga akwai dabbar da ke zurara harsashi sannan ta harba babu sai dai kawai harsashin cikin jikinta za ka in kana da makami in sun kai su dubu sai ka gama da su su Allah ta'ala ya ɗaukaka mu a kansu amma kuma sai na ba mu misali da su duk yana su gwada mana girmansu sai Allah ya ce awalam yarau ila tsairi faqum sawaffatin wa yaqbidna ba ku kallon irin duniyar tsuntsaye yadda suke tafiya suna sakin fukafukai suna damkewa a suratun da hali abinda ya ce a walam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama'i ba ku duba a cikin sararin sama yadda Allah ya hore ma tsuntsaye suna rayuwa kamar yadda ku ya hore muku ƙasa kuna rayuwa a kanta ba yi musu da illallah a wanda ke rike sai Allah anan kuma sai ce ma yi musu kunna illar rahman don ya nuna rahamarsa sai ce innahu bi kulli shay'in basir Allah na ganin komai zaka da ku da tsuntsayen da kowa da kowa ma a karkashin wato ikon ubangiji na a cikin wannan ayar ta farko a amintun man fis sama'i za mu ga ubangiji yana girmama kansa da dace yana sama waɗanda ba su gamsu da zahirin ƙur'ani a nan ba suna ce ta aifi sama'iya ce wa fi taqtadi az-zarfiyya yanzu zaka ce wada'tu hadhihi an-nazarata fi zarfiha na shigar da wannan madubin a cikin kumbosa ko gidansa ko akwatinsa yanzu kuma na fitar da shi suka ce tun kace fis sama'i kenan sama ta kewaye Allah tambaya ce don aje hushubha kenan Allah tsakiyar sammai yake sun kewaye shi sai mu ce a mu fassara biyu muke na farko as-sama tana nufin jihatul ulu a amintum man fis sama'i ay man fi jihatul ulu saboda wannan yare ne na alƙur'ani sananne kamar da Allah ta'ala ke ta anzala minas sama'i ma'an ita waccan saman da gare ta ne ruwa ke zuwa a'a daga giragizai ne shi sa in ka hau jirgi an fara ruwa za ku wuce ruwan ana nan ana ruwa ƙasa kuku kuna sama kaga shi ba daga waccan sabab bane amma daga sama ce gare mu mu fa kullu ma alaka fa huwa sama yanzu wannan fanka a sama take gare mu amma wanda a can bisa kwanon masallaci shi ko a ƙasa take gare shi kamar da Allah ta'ala ce was sahabil musakhari bainas sama'i wal ardi giragizai Allah ya bada su ne tsakanin sama da ƙasa amma kuma yace anzala minas sama'i ai min jihatil uluwi to kaga in kace Allah a amintum man fis sama'i man fi jihatil uluwi akwai wani shakka ko wani damuwa kan wannan babu